الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gama mu wannan jalsa ta mu ta asbahi yau muna 26 ne go ga watan uku alif dubu biyu da goma sha bakwai mun sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu na wani littafi mai albarka risala na ابن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه ودا idan ba manta ba wato muna cikin babul auqat ne a cikin wannan littafi mai albarka bayan dogon hutu da muka ɗauka na maulidin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadda muka samu wato wajen ba na manta wata hudu har da kwanaki rabonmu da karatu wani littafi yau za mu tashi ne a faɗin shi malam wa awwal waqti al-asri akhir waqti zuhuri mun gaba magana akan lokaci na sallar la'asar to sai har mun shiga ma batun lokacin la'asar ɗin mun ja wannan kalmar da na faɗa sai lokaci ya halinsa muka dakatar da zimman in Allah ya yarda in mun dawo dai kai sai za mu tashi daga nan lokacin sallar la'asar idan ba mantawa sallan azahar mun karanta cewa lokacin da wakacin ta mun karanta a baya wato shi ne lokacin da ka auna wato daga zawali ha zuwa lokacin da ka kai taku bakwai mana daidai tsawonka kenan kama kenan ka auna daga yatsanka wannan sai kai taku bakwai shine karshen lokaci zaɓeɓɓe na sallan azahar ko kuma dai zira'i hudu in ba kuma ta mun karanta wannan zira'i hudu ko kuma taku bakwai na ɗan adam shi kansa idan ya auna zuwa daga karkacewar rana zuwa wannan lokacin to shine muftari na sallar la'asar wa akhir lokaci an yasira zillu kulli shay'in mislahu karshen lokacin azhar shine inon komai ya zama kwatankwacin sa shine taku bakwai din kenan na kowane dan adam ba da zilli nisin nahari bayan inuwan rabin yini ma'ana inuwan wato zillu zawal kamar yadda dai mun riga mun bayani a baya wa awwal waqti al-asr farkon lokaci na sallar la'asar kuma akhir waqti zuhri shine daga karshen lokaci na azar shine farkon lokaci na la'asar wa akhiruhu ay yasira ay yasira zillu kulli shay'in mislaihi karshen lokaci na la'asar kuma shine a samu inuwan komi ya ninka shi ya zama kwatankwacin sa sau biyu ma'ana kenan yadda muka ce azhar shine daga zawali zuwa kai taku bakwai daga wato daidai tsawonka shi kuma la'asar ya fara daga lokacin to daga inuwan taku bakwai din in ka ƙara wasu taku bakwai din inda inda suka ƙare shi ne lokacin la'asar muktari ya ƙare kenan ko kuma zira'i takwas kenan ka ƙara hudu akan hudun can da kai na ƙarshen lokacin azhar ina fata dai muna muna tare an fahimci bayanin ko ma'ana lokacin da aka samu taku goma sha hudu kenan daga nan in ka tsaya yan daga nan sai a sha layi haka daga nan ƙarshen yatsan kaɗin nan ta babban da ta ƙafa sai a yi taku haka ɗaya biyu sai an yi taku goma sha hudu inda takun ya tsaya in inuwanka ya kai wurin dai inda har ya iso wurin to lokacin la'asar ya muktari ya wuce in ka zo yi bara ka ce ma'ana dai muktari ne daga wurin har zuwa baya amma in inuwanka ta riga ta zarce iya layin da aka yi na taku na sha hudu ma'ana bakwai biyu kenan da inuwanka ya ga kamar ga layi in ya zarce ne kawai to lokaci zaɓe ya fita kowa wannan gamu kamar yadda na faɗa duk kida umancinsa zai iya wannan aunawa ko a daji kake ko a ina kawai in hikiman da za ka yi kawai shine wannan to a takaice shine karshen lokaci muktari na sallar asar ba da zillin nufin nahari ma'ana fa wannan ana lissafi ne bayan inuwan wato tsakiyar rana din nan inuwan nan da take ɗan faruwa idan ana in akwai zillin zawali a gari da akwai wurin da wuraren da babu ba su da zillin zawali akwai kuma wuraren da suke da zillin zawali yanzu misali makka wani lokaci ana rasa zillin zawali gaba ɗaya amma madina kowane lokaci misali suna da zillin zawal wuraren mun nan ma yawanci akwai zillin zawal ma'anar zillin zawal shine lokacin da rana ta zo saitin kwakwalen mutane madigan kai na mutane to idan ka duba akwai ƙasashen da ko wurare na yoyin da za ka duba kowane abu bayi da inuwa ko digo da inuwan ta ƙare tak gaba ɗaya an gane in dai rana zo saitin maɗigan kan mutane to za ka duba gabar da yamma kudu arewa babu inuwa ko kaɗan to amma ba kowane wurare suke da haka ba ba su da zillin zawani amma wa'in sura kamar yadda na muku misali yadda muka da madina madina kowane lokaci ba wani lokacin da zai zo a ce ba su da zillin zawani ba wata ‘yar inuwar da take ruwa idan ‘yar kaɗan ne ba ta wuce taku ɗaya da rabi an gane inuwar duk za ta ƙare sai rage ɗan kaɗan kamar taku ɗaya da ɗan kaɗan haka rabi lokacin da rana ta zo tsakiya amma wasu wuraren babu za ka ga babu komai ba inuwar to wannan ɗan inuwar da yake raguwan shine ake cewa zillin zawani bayan wannan inuwar ne za a yi lissafi za a kirga wannan taku bakwai da kuma taku na yi lissafi ne da wuraren da babu zillu zawali shi yasa na ce muku ya fara daga nan ya tsanna amma akwai zillu zawali daga inda yar inuwan take daga wurin za a fara taku bakwai ne in sun kare inda inuwan inda ya wuce inda suka kare to sallan azhar muftari ya wuce in ka sake kaman su kuma bayan zillu zawal din ya zama nawa goma sha hudu to lokacin la'asar tari ya wuce to da haka dai ake aunawa wanda ko da komin canjawa lokaci wannan kam dai haka ake tunda in ana sallan azhar misali karfe biyu yanzu lokaci yanayi in ya canja za a koma yinsa misali ɗaya da arba'in lokaci in ya canja kaza amma dai wannan aukam na inuwa ɗin shi ba canjawa wakila wasu malamai suka ce idza taqabbalta shamsa bi wajhika ga wani ma'auni da ake gane sallar asar kuma idan ka fuskanci rana da fuskar ka haka kana tsaye kyam sai ka kalli rana da fuskar ka wa anta qa'imun kana tsaye tat ba a zaune ba ko a nil da ko ne abu makamancin a kana tsaye kyam sai ka kalli rana ka fuskance ta ta yamma ghayra munakkisin ra'asaka ba tare da ka sun kui da kanka ba wala mutadi'in lahu ba kuma ka sun koyar da kan ba har yanzu dai duka munakkisin munakkis da mubada daga sun koyi da kai amma dai tankisi wasu malamai sun ce shine ka kalli ka tsaya din kyam idonka baka baka sun kuyi da shi ba ido ake nufi amma da mu dadi shi kuma kayan gaba da bai bai sun kuya bai ya gaba kamar an yanka agwagwa kawai kana tsaye cat ɗinka idon ka bai sun kuya kasa ba ya kalli kasa ba kayan ka ma bai bai sun kuya haka ba bai motsa ya kasa ba kana tsaye yadda Allah ya yi ka daidai kallon ka idan kai haka yace fa idza nazarta ila shamsi bi basarika a hakan yanda ka tsaya ba tare da idonka ya kalli kasa ba kayin ka sun koya ba idan dai idonka rana ya fada tsakiyar idonka ka ganta to fa qad dakhala al-waqt hakika lokacin da asar ya shiga kera an gane yadda aka ce ko in dai haka ya faru kaga idon kaga rana a idanunka ba tare da idon suna kallon kasa bane ba tare da kanka ya sun koya ba daidai yadda Allah ya yi ka baka canja ba kaga ranar a cikin idonka to lokacin la'asar ya yi wa in lam tara bi basarika amma in baka ganta a cikin idonka ba mana ba sai saiti da idonka a yadda kake tsaye kyaftin nan ba to falan ya kullu waqtu waqti bai shiga ba tukunna na la'asar wa in nazarat an basarika amma in har da ka duba ya ga ma ranar ma ai ba wai tana saitin idonka ba har ta yi kasa ma da idonka ta ɗan gangara ma idonka tana ɗan ƙasar shi haka an gane to faƙar ta makana da kurin wakati yanzu kan ma a yi wakati kan ya gatan gatan ya shiga ba ba ya yi ba samuwan wakacin kan ma ya yi gatan gatan lokacin ya shiga sosai kenan ma na la'asar sai maganin azama kawai na sallah والذي وصف مالك رحمه الله abinda imam malik ya sifanta radiyallahu anhu na wakacin sallar la'asar abinda ya sifanta shi kam rahimahullahu Allah ji kansa annal waqata cewa wakacin la'asar fiya yana cikin wannan ne daga lokacin da ya fara aka faɗa din nan akhiril qamma din nan malam tasfarra shamsu daga lokacin matukan rana ba ta faɗi nan ba dukka muktari ne haka imam mali ya sifanta mana daga lokacin da aka ce sallan ta shigo in ka kalla da idonka ka ganta cikin tsakiyar idonka ko kuma dai ƙarshen lokacin azahar ɗin nan da aka ce shi ya shigo to lokacin da zai yi ta tafiya ya yi ta tafiya matukan da rana ba ta yi fatsi fatsin nan ba to har wannan lokacin lokaci ne na sallar da asar muktari ba wani magana da rubi wannan shi ne sallan la'asar kenan waqtul maghribi shi kuma lokaci na sallan maghrib wayya salatu salatu shayin ita ce ake kira salatu shahidi sallan halartacce wadda ke zaman gida ya ali alhadira ma'ana mazaunin gida a shahid wadda yake nan a gida shine dada warware ma yake yani manufan bai yi tafi da alhadira shine sallan wadda ke gida zaunan ne mazaunin gida yani manufa annal musafira ka sani matafiyi la ya kasuruha baya yin kasu ga sallar magariba kaga ta zama kawai ko a halin tafiya kake sallar gida ce ita ba a yi mata kasu wai salliya shi mai sallah zai sallaci sallar magariba ne ka salatil hadiri ko a ma'ana han- yayin tafiya ne zai ta kamar sallar mai zaman gida ma'ana ba da kewa wa waqtuha waqacin sallar magariba shi kuma ga yadda yake gurubu shamsi shine kawai faduwar rana rana na faduwa kawai shikenan lokacin ta yayi sai sallah kawai amma a tabbatar fa ba wai kawai kamar yadda wasu da sun ga wuri gari ya yi duhu kawai wasai wasai din nan ya bata shi kenan sai ya fara sallah ko ana kwaba wata rana ladani shi da yake irin wanda ba sa kallo lokaci kawai da ya ga duhu duhu kawai bai sani ba adiri ne sai ka ja danna kiran sallah kawai ya sa ku koyi juran liddaje da dan nayi shi kenan ka ji kamar yadda malamai suka ce kai sallah saura binti ɗaya lokaci ya yi zunubinsa ya fi da gangan ka yin sallah sai baɗi ka yi ta baɗi ba da gangan ka bar yin sallah sai baɗi bayan shekara ka yi ta to zunubin da za a rubuta ba bai kai wanda ya yi sallah lokacinta ya rike minti ɗaya ba za ka tabbata da tamakkuni na lokaci kafin sallah nan na faɗa muku a zaman mu na ƙarshe da muka yi da ku a nan asibitin yamman mun nan kusan kullum magariban su ba ta yi suke yi sallah sai sun gama sallah ko suna tsakiyar sallah za ka ji ana kiran sallah ba magana kiran sallah ne ma damuwan ba lokacin baya yin cika kawai da sun dan ga duhu duhu kawai alama kawai sai ka ga sun fara sai ka ga sun tsaye da sallah kawai kaga jahilci ne wannan fa idza tawarat bil ijaji lokacin da rana ta buya daga makarai ma'ana da shamakai Qur'ani ya yi wannan magana hatta tawarat bil hijabi ko a kisan annabi Sulaiman alayhi salam ko ya yi bayani a Qur'ani fi ainin hami'a ake nufi akwai wani tabo ne wato wani kamar tabo tabo ne wani sun ce wani ruwa ne haka dai inda ranar a takaice take buya shikenan magana ya ƙare lokacin sallar magariba ta yi wannan sai dai a wurin tafsiri kila in Allah ya kawo mu za a yi ji bayanin filla filla tawarat din nan ai ta buya kenan bil hijabi wato da shamakai wanda suke tsare a daina ganin rana din nan to in haka ta faru wajabat wajabat salatu lalle sallah ta wajaba a yi ta a wannan lokaci la tu akhar ita sallar magriba ba a jinkirta ta fa walai zala illa waqtu wahidun ita sallar magriba ba ta da wani lokaci sai guda ɗaya tol ba kaman sauran salloli akwai muhtari akwai laruri akwai kuma lokacin ada'i ko ai lokacin qada'i kai to ita lokacin ta dare babu wani laruri la tu akharu an ba a jinkiri in lokacin yayi zaka sai a kiyaye da lokacin magriba yayi shiga sallah ake ba tsayawa ana jira ko wani bata lokaci shi ne amfanin karatu da an taru sai ku tuna juna to a rizala ba an ce la tu akharu anhu laisa la illa waqtun wahidun la tu'akhkharu anhu maza sai sai fara sallah kan da haka liman in Allah ya sa kai liman ne sai ka riga kiyayewa magariba kan lokaci yayi ma kana kana nan a tsaye ba kan sauran kuta ba kana ana irin sallah kai ku shiga sallah ba tsayawa za a yi wani surutu wani mai aiki ba da sallah waqtu salatul akamati to an gama da magariba kenan ko sai lokacin sallan akama shine isha'i wasu suna cewa mai makruhi ne ma a kira sallar da salatul atama akwai koda koda yake a mazhabar mutama ne shi amma kuma akwai wannan gauli cewa kira ta sallar sallar isha kamar yadda cewa hiya salatul isha ita ce sallar isha anan kamar yadda gaba amma maganar cewa makruhi ne ba daidai bane saboda hadisi ya tabbata daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan wannan suna dai da haka kaga ba daidai ba ne a ce makruhi ne din cewa annabi ya ce lau ya alamu na mafil aka mati wa sufi la tahu ma walau habwan ai duk yawanci mun san wannan hadisin ko da mutane sun san meye lada da ake samu a sallar atama in ji manzon Allah da sallar asbahi da sun zo musu an yi jam'i da su ko da da jada gindi ne kaga annabi ya kira ta da atama salatul atama a zuwa ce makruhi ne kaga ai bai daidai ba ko yawa saboda haka ba laifi ba ne kiranta da salatul atama me ne dalilin da yasa ake ce mata atama malamai sun yi maganganu da dama kai dai kawai ka rike sunan kawai wasu suna cewa lokacin tatsan nonon raƙumma ne wasu suka ce a'a ai wani tauraro ne yake fitowa a daidai lokacin mai wannan suna ne haka dai an yi ta maganganu akan wannan suna din wa hadha al-ismu aula biha wato wannan suna a kira ta da salatul isha'i shine yafi cancanta da wannan sallah din a kira ta da wannan suna din sai ka ce ne ghaibuwatu shafaqi ko to ga wannan kabar ne kabar ne za ka yi mamaki ka ga kaman abun yaya kuma za a kawo wannan maganan ai ya kamata akwai wata magana eh akwai an bar ta baya can gaibu batu shafaqi ka koma baya daga farko wa waqatu salati al-atamati lokacin sallan atama ita ce sallan isha'i gaibu batu shafaqi shine uyan shafaqi wace shine mubtada wa waqtu salati al-atamati mubtada wato lokacin sallar atama sai aka kawo labarin gaibu batu shafaki shine uyan shafaki to me maganar tsakiyan menene da aka kawo shine suke cewa jumla i'tirabiya a ka'idan harshen larabci jumla ce i'tirabiya ana iya kawo ta tsakanin mubtada da khabar dama daga in ka gane abun ba zai ba zai zama ma kaman wani abu ne aka kawo wanda ba akwai wata magana maganar gashi nan a baya lokacin sallar isha'i shine gairuwatu shafaqi buyar shafaqi wa shafaqu shi kuma abin da ake cewa shafaqi shine al-umratul baqiyatu fil maghrib shine jajajajar nan da yake wanzuwa a yamma bayan sallar magriba jajajaja ai akwai jajajaja da aka gani a sassanin ta yamma ko bayan magriba to wannan jajajajen idan ya bace dai to lokacin sallar isha'i yayi min baƙaya shu'a'i shamsi wannan jajajajen daga abin da ya ragu ne na shu'a'u shamsi wato hasken hasake hasaken rana fa idza lam yabqa fil maghribi sufratun idan sallan magariba da bayanta ba abin da ya rage yanzu aka duba aka ga ba wani fatsi fatsi da ya rage wala umratun ba wani jajajaja na shafaqi da ya rage to fakar wajabal waqtu hakika lokacin isha'i ya wajaba yayi sai sallah kawai wala yunzaru ila al-bayad ba a dubi zuwa ga fari farin nan fil maghribi na maghriba me yasa aka ce ba a dubi zuwa ga fari fari na maghriba lura da fadin imamu abu hanifa radiyallahu anhu wa ardahu shi aurin sa wai shafaqi din shine al-bayad wannan fari farin nan haske hasken nan na bayan maghriba to amma su imamu maliku sun saba da shi ana shi yasa aka yi mai raddi ana kamar raddi ne wa mazhabar ahnaf wala yunzaru ila al-bayad fi al-maghrib fa zalika laha waqtun ila ila thuluth al-layl ita insha tana da lokaci ha zuwa 1 over 3 na dare gaba daya kamar wajen kusan karfe 11 dare kenan a yanzu har lokacin muktarin isha'i ne kun ga dama masallacin ku jira sai wajen goma da wani abu goma da rabi zuwa kusan sha ɗaya ma ku haɗu ku yi sallan ku babu laifi lokacin ta ne muktari babu wani a'a wanda zai ife tumai ku sai dai jahili daga ba ruwan ku daga wata rana tarurrukan da muke yi a garuruwa a yi ta zabga majalisi tsakanin magariba da isha'i har karfe tara har goma wani suna cewa kaza kaza mun je wani gari sabon gari ba na manta wani yaro kamar soko soko haka ya yi almajiranci a wurinmu nan sai maulanmu shehu mamadu jabba yana wazi so yaron sai na ina kwance ina jinsa kofar gidan su malam baba yana mustapha ne yana magana wa shehu jabba wa kan andana wa kafi tafi salaki inda funya mai zo wani ga wasu kiwo tonangi tonangi siri ga wanda yau ka sake ba lokacin ana neman goma jama'a da kula don kaza kaza to kaga jahilci kenan har wurin sha ɗaya za a iya ai sallan isha'i kuma buktarin ta ne shine dalilin da yake sa ake cewa dogo kamar isha'i tsayin lokacin ta ne ba wai ko tsayin ishan inda za a ganta a halicce tana da tsawo kamar nigel ba ne a'a lokacin ta ne yake da tsawo shi za ake cewa dogo kamar isha ake sifan haka sulhu laifin zuwa sulhin dare ɗaya bisa uku dare gaba ɗaya min man yuridu ta'khiraha ga wanda suke bukata suke nufin suna so su jinkirta ta to ya halatta li shugulin ko saboda wani abin da ya dauke hankalin su suke yi ya shagaltar da su aw uzuri ko kuma wani uzuri to suna iya yin uzurin su su bari sai wancan lokacin in dai bai wuce sulhin dare din ba na farko to sai su yi jam'in ta wal mubadara biha aula amma ayi ta tun farko farko a gaggauta yin ta dai aula shi yafi wala ba su an tu'akhira an tu'akhiraha ahlul masajid babu laifi mutane na masallaci wanda suke yin jam'i su jinkirta sallan isha'i kalilan kaɗan lijtima'in nasi saboda taruwan mutane don mutane su taru a jira mutane su gama taruwa wai kurawun naumu qablaha an karanta yin bacci kafin sallan isha'i makruhi ne amma ba ba haramun ba fa a lura makruhi ne kafin sallar isha'i bayan an yi magariba ka kwanta za ka yi bacci makruhi ne saboda ana jiye ma kar baccin yayi nauyi ya hana ka yin sallar isha'i sai ka ji ka ka farka karfe ɗayan dare kaga lokaci muktari ya fita kenan to shi yasa aka karhanta gaba daya wal hadithu wal hadithu aka fira amma hirar nan abin da ake nufi bayan isha'i an gane wala su ba da hake ana ku an kawo ba da eh da gaira shugurin ba da hako yawwa ita nan da yin hira wala su ne ku karanta min karatun ji eh ba tare da wani shagal abin da shagaltar da kai ba ba da bayan isha ne wato ba a son a hira bayan isha ne ai mun sha faɗi ai sallar isha'i kai ban kwana da gidanku ka ce in na midinni hero to ba yarda ba amma dai ba ya kai babin haramun bane shi ba amma dai ba a so to ina samari sai ka mai da hira da yamma ko da hantsi ko da azahar bayan azahar ga masu zuwa hiran kenan kun gane hirar da nake nufi ko eh amma dai in bayan isha din ne ma dai to makruhi ne ne kawai ba wai ya kai haramun bane a yanzu za ka yi abin da ya fi shi ne ko da hantsi haka ko kuma da yamma haka lis a je a ɗanyi zance haka sai a koma to amma ba hiran zance kaɗai ba na samari da wanda suke shirin aura ake magana duk wani hira kawai ya shiga ciki ko muna yi malam kwarai da gaske musamman ma fita ake na tafi hira amma ga magidanta inda gidanka ya fara girma to ba ba kai ba fita hira kuma in kuma kana fita hira gidanka ya fara girma yaranka sun dan fara tasawa sun kai misali shekara goma sha hudu haka sha uku sha hudu daga sha biyu ma sha uku sha hudu to fa in kana fita hira aiki zai kwaɓe ma da zarar yaran ka sun fara kai irin shekara sha biyu na musamman in mata ne to kai kam in an yi zallan isha sai ka shimfiɗa taburman ka katuwa buji kura ƙofar gida in rediyo za ka kunna kana ji in ma wani littafi za ka ɗauka kana muraja in takara za ka yi in salatai za ka yi ta bugawa in ma yane ne dai kana kwance a ƙofar gida ba za ka tafi hira anguwa ka bar yaranka sai ka ji abu ya lalace ka san daga sha biyun nan musamman mata ake fara zuwa ana gungwasa kofar gida ana sallama kai jimana jimana kai shiga gidan nan ka ce muna sallama da balki ko kuma kasan ina ina kiyaye sunan da ba na tsammani akwai wanda yake da alaka da irin sunan karar mutum ya bayu zuwa ga da ai barna wani sunan ka kama sai wani yace da shi kake ma gaba daya ko da yar gidansu to irin wannan lokacin ya zama kana kofar gida a ya ga tafi anguwa sai abu ya lalace yan fara baka labari ai a ai yarka ai kaza ka ce hasbunallahu kai kai kai ne kake tafiya hira shi yasa take fita baka sani ba sai abu ya ɓaci ka fara hayya kayya za ka ɗau mataki a kan yarka wani mataki balle ma har wai yarka wai ka wai ta tafi wani wuri kai kana gidan nan ita tana wani gida kana hauka ne yarka ai ko ɗanka namiji ne hatsari ne balle ya ai tana nan tare da kai kana monitoring affairs nata in ka ɗi kuma jiki magari saboda haka babin aukat dai ya kare ina ce na bamu tarihin sallan azhar da asar magariba isha ko na annabawa ne suke suka yi wani suke fadu ko a daidai wannan lokutan shi yasa aka sunan ta mana mu ma mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke ina ji mun yi wannan ko ko to zan yi tambayoyi ko tunda mun yi ina ko tabbata mun yi eh a ba wai ka dama amfanin karatu a kwankwasa a ci mun yi na ba ku labarin annabawan da suka fara yi annabin da ya fara azhar da annabin da ya fara al'asar ya zama muke yi da wanda ya fara magariba da isha da asuba ko ya kuke tsoro da kuka aikura ba da ga yanzu da kuka ji zan ta koyo shi yasa aka yi dauke ne ba ko mun ji annabi Dawud shi ya fara yin sallan azhar ko? Haka ne lokacin da wani suka kawo ƙara ko? Mutum biyu yan uwa. Wannan ya ce ya annabin Allah wannan dan uwana ne. Yana da awaki 99 ni kuma yana da guda ɗaya. Sai ya kanene ya ni saboda zaƙin baki irin nashi. Ya ce lallai lallai sai na bashi ɗayan na wannan ya haɗa ya zama ɗari. annabi dawud ya ce kai da kan salamaka ko hakika ya zalunce ka saboda ne saboda ce masa maka da yayi ka bashi akuyar ka ila ne aji ya hada da nashi din nan su zama dani ya zalunce ka nan take annabi dawuda sai ya yi wani tunani ya ce a to kamar yadda hausa suke cewa ko muka faɗa doki ɗaya a fage gudu ga rai ko doki ɗaya a fage kudu gare shi amma in haɗa shi da wani to za ka gane in ma yana da gudu ko bai da gudu amma in shi kaɗai ne ka aka sake shi yayi ta su ko a akwai gudu amma in an haɗa shi da wani aka ce su tsere to nan ne za za a gane gwari gwari cewa yana da gudu ko bai da gudu mutum an tambayi ɗaya kawai ya faɗi nashi in aka yi shiru ɗayan ba a ji bakin sa ba kam mana shi ne mai gaskiya mana kowa ai zai kokari ya faɗi yadda za a gane shi ne mai gaskiya ai to saboda wannan irin hukunci da yayi wanda kuma Allah ya ce masa ya dawo na ji Allah khalifatan fil ardi mun sanya ka halifa halifan mu a bayan ƙasa daga kai hukunci a a bayan ƙasa ga mutane da gaskiya da adalci to sai ya tsori ta saboda kusancin sa da Allah wa karra rafi'an wa ara sai faɗi ya sujada ya koma ga Allah to sai Allah ya karɓi tubansa lokacin da ya karra rafi'an wa ara din nan ya yi raka'a ne har guda hudu a lokacin ko daidai lokacin zawali ne daidai lokacin zawali ne ya yi wannan raka'a hudu ne shi ya sa sai aka sunnanta wa mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da annabi Dawud yayi wannan sallah din daidai wannan lokacin in ya zagayo mu kuma sai mu yi raka'a hudu irin yanda yake amma mu ba wai sau daya ba kullum har mu mutu wannan bayani da nake yi fa mai duratun nasi'ina in kana so ka nemo littafin ya kawo shi tiyan tiryan in ka duba duratun nasi'in ya kawo wannan bayanai da na yi sannan annabi ibrahim salam shi kuma a lokacin da annabi ibrahim salam lokacin da allah ya ce ya yanka ɗansa Ismailu, ya kira Ismailu ya gaya masa cewa na gani a mafarki Allah ya nuna mini cewa in yanka ka. Ya ce, ya abatif alma tumar, ya kai baba kai aikata abin da aka umarce ka kawai a mafarkin nan. Sata giduni insha Allah minas sabirin. Insha Allah in Allah ya so za ka same ni cikin masu hakuri. ko ya ɗauki ɗansa na Ismail ya je shi da shi ya fita da shi tare da matarsa suka je aka yi abin da aka yi wanda mun riga mun yi bayani a baya in ba a manta ba ko ya danne shi ya ɗaure shi ya ɓoye fuskansa saboda kan ya ji tausayi ma kuma yadda ɗan ya ba da shawari kai ya yanka shi kawai ya danna wuka ya yanka ashe bai sani ba an fansan annabi Ismailu da wani rago mai girma daga aljanna sai yanka ragon ya ɗauka ɗansa ne sanda ya gama yankawa sai ya ga ashe rago ne ga ɗan a gefe jibril ya kawo ragon ya ɗauke isma'il Allah ce wa fadainahu bi zaba'in azim sai muka yi fansan annabi isma'il da wani abun yanka mai girma lokacin da ya duba ya ga hakan cewa a ga ɗansa isma'il ba ba shi yanka ba a ce daɗin da ya ji ya ga rago ya yanka sai ya yi wa Allah raka a hudu don godiya na wannan baiwa da Allah ya masa kuma daidai lokacin da ya yi wannan sallan lokacin daidai sallan da aka ne sai wannan ya zama mana ne ibada yadda ya yi waccan ibada a lokacinsa mu ma sai ya zama daidai wannan lokacin kullum sai mun yi ibada din saboda mu kwaikwayi wannan annabin Allah annabi Ibrahim daga sallar la'azar kuma sai sallar maghriba ko shi kuma akwai annabin Allah annabi yaqub alaihi salam lokacin da abin da ya faru tsakanin ƴaƴansa su manyan ƴaƴansa da su da karamin ɗansa annabi yusuf alaihi salam ya yusa su naftali su dal su da sauransu suka zo suka yi abinda suka yi din nan suka jefa ɗan a rijiya har dai ta kai ga wani suka zo suka tsince shi suka yi ta sai da shi ya zama bawa har a takaice ya bata annabi yaqub ya ta kuka har qur'ani yake bada labari irin yau wato irin bakin ciki da ya shiga cewa qur'ani yayi ta faɗi irin yadda ya shiga inna ma ashku bathi wa husni ila Allah yana yana kukan bakin cikin rabuwa da Yusuf alaihi salam malamai sun ce tsakanin batan annabi yusuf da haɗuwansa da annabi yakubu shekara tamanin to tamanin kan gasa ne su suɗin kawai ai kai kai kan kiliya kawai tamanin tsakanin batansa da haɗuwansu wata na kawai riga shi sun haɗu da suka haɗu ya ɗaura iyayensa akan kujerar akan gado na mulkin nan wannan daidai lokacin da inda ya ji shi annabi yakubu na gane annabi yusuf din nan na haduwa da ɗansa annabi yusuf sai ya yi wa allah raka'a uku don godiya ga allah da ya haɗo shi da ɗansa da ya shekara wajen tamanin bai gan shi ba ya raka'a uku godiya ga allah an ce daidai lokacin da rana ta faɗi yayi wannan raka uku shikenan daga nan sai ya zama mana mu ma ibada ga addinin mu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana da shi muke ta yin sa mu kan ba wai sau ɗaya kaɗai ba har ila abadin abadi daga nan kuma sai sallah ta gaba ita ce isha'i ko ita kuma annabin Allah annabi Yunus shi ne wanda aka bada labarin sa lokacin da Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen sa din nan ya zo ya kira su zuwa ga Allah su kadaita shi bauta masa shi kuma su mara biyayya shi annabin Allah da annabi Yunus ibn Matta suka ce ba za su yi ba ya kira su suka yayi suka ki yace to ni fa Allah ya min alƙawari idan na kira ku kuka ki zai sauko muku da azaba da ga ni ko baran jira azaban ta zo ba kun ga tafiya ta kenan tunda kun ki maimakon ya jira sai Allah ya bar izinin fita kawai sai ya fita saboda ku saki in ba ku manta wani lokacin da na muku magana na yi muku bayanin nan na ce muku doktor hadi radiyallahu anhu a wani tafsirin sa da na taba ci da ya zo kan wannan bayani na annabi yunus ibn matta ya ce cewa abin da ya sa haka kusaci ne ya ce kamar gwamna ne da kwamishinoninsa kwamishina ya isa ya tafiya gwamna bai sani ba bai isa ba haka minista da shugaban kasa minista bai isa ya tafiya shugaban kasa bai sani ba dole sai da sani shugaban kasa saboda mai kusaci ko gwamna ya yi tafiya shugaban kasa bai sani ba bai isa ba kai ba talaka in za ka yi tafiya sai wani ya sani ana tafiyan ka lahiya lau ba wanda ya sani kuma ka je ka dawo ba komai ba kai wa kowa laifi ba ba kai wa kasa laifi ba ba kai wa kowa laifi ba ba ka taka dokan kowa ba kusaci yake dawo ka shi ne da ya tafiya da ya fita ba tare da izini ba sai zama kamar laifi ya tafi azabar ta zo suka ga azaba cewa ga ta nan fa za ta sauka suka ce Allah ai ba mu san da wannan lamari haka yake ba wallahi da mun sani bai tsaya yi mana bayani filla filla ba Allah ka tafi da wannan azaba wallahi za mu yi imani suka rantsi Allah ce shi kenan sai ka ɗauke annabi Yunus kuma ya gani ya gani lokacin da azaban ta zo din ya hanka sai yanzu kuma azaba ta yayi ya ce a to ba komawa ba zai koma ba saboda in ya koma za su ce masa ai yayi musu magana kuma magana ba ta yi ba cewa za ya zaba gashi har ya ganta ta zo ba ta abin da su kuma ta ɗauke ya ce za su tunce shi ya faɗi magana ta ba ta yi ba to sai ci gaba da tafiyansa ya je sai ya iso wurin ruwa inda ba dama a tsallake sai ya shiga jirgin ruwa yadda kowa yake shiga a biya kuɗi ana tafiya sai jirgi ya fara tankar tankar tankar tankar sai kife da su mai tukin jirgin ruwa yake to al'adar jirgi na din nan in kun ga yana tankar tankar din nan dai to akwai bawan da ya guje wa ubangijinsa ya yi sabo da haka ko a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta kama shi shine sai mu jefa shi in ba haka ba duk zamu halaka aka ce to sai ai kuriya ba wata wata kawai aka yi kuriya kuriya sai ta kama annabi Yunus aka haɗu aka duba shi aka ce kai wannan kuma ai bai kama da mutum fansa ba da ka kai ina a sake kuriyan nan aka sake kuriya ta kama annabi Yunus suka ce kai amma dai kam wannan dai kam kai wannan bawan Allah ne daga ganin sa a sake ne aka sake na uku kawai kuriya sai ta kama shi fasaha ba kana min al-mutabi a kai ƙuri'a ina sai ta kama shi sai gai jama'a bai tuki yace wallahi idan muka tsaya bata lokaci ba cikin nan zai kifa mu gaba daya ai dubu ba ba ma biyu ba ba kawai sai ka ce to jama'a kawai Allah ya hana da kama shi kawai sai ka jefa shi a cikin ruwa kawai dundu wani kifi kuma shi kuma ya daɗe kwana da kwanaki bai samu abinci ba yana fama da yunwa ya buɗe bakinsa wasu malamin tafsiri ko haifafol ne ban sani ba ko ƙarin gishiri ne ko ya ne suka ce da ya faɗa a bakin kifin ma ya faɗa an ce sai ya hangi wani abu ya ji shi akan wani kamar ƙaton dutse cikin bakin kifin ba ya hangi wani abu sama da shi kamar wani rufin sama ashe wai haƙori ne na kifin wani wani abin da in ka ji kawai kifi kawai falta kama hulhudu kawai sai kifi haɗe shi kawai ham da ma yana neman abinci ko wa kuli ko Allah ce walau walau annahu kana min al-musabbihina la labisa fi batni ila yawm yub'athun da ba don tasbihi zikiri daya da ya ba waya daya rak zikiri yayi da ba don haka ba da cikin kifin na ya zama masa kabari har tashin alkiyama kifin da haɗe shi ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana faɗi kawai na wa nabadnahu bil arai
kawai kifin sai ya ba zai iya ba sai ya tofar da shi
lokacin da ya shiga wannan kifin a nan ne fa yake la ila illa anta din
kai ka ji har cikin cin kifi yana gashi da Allah ina cewa la ila illa anta ba wai la ila illa huwa ba anta a cikin cikin kifi duhu cikin duhu cikin duhu ga duhu da ya fada cikin ruwa ga cikin kifi amma duka dai ga Allah tare da shi ya gana da Allah kuma Allah ya ji shi ya amsa ya karba ya fidda shi shi ne faɗin shehu ibrahim radiyallahu anhu wa ardahu wa annabi amin yake cewa wa aina tuwan min za wa aina kalimuhu wa aina alladhi naja wa masjiduhu al-hud wai ana maganar gana wanda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da Allah
a Isra'i da Mi'raj Allah ya zaunar da shi kan al'arshinsa ثم دنا فتدلي فكر قاب قوسين او دني فاوعي الى عبده ما اوعي kana maganar wannan ganawa ba ina duwan binza ina maganar wani dutsen duwa da annabi Musa ya gana da Allah a wannan gindin dutse wa aina kalimu ina Musa a lokacin in ana maganar kusaci ina yake ga babba dan babba yana ganawa da Allah ina suke a lokacin wa aina allazina jawo masjidul hud ina wanda ya gana da Allah wai shi cikin kifi shine masallacin sa nan yake ibada ba ina yake babu shi a wannan lokacin duk suna baya
ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullu siwa hadha wara awara kowa ya gana da Allah ne a bayan shamaki amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba da gaba mushafa'atan suka gana da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka da kifin ya amayo da shi sai ya zama shiga cikin kifin ya dafe jikinsa fatar sai ta zama ba za ta iya karfan wato a takaice ne sadda Allah ce sai wa ambatna menene ali shajafan min yaqin shine ma suran kenan suran sunan suran ma kenan sai aka tsiro da wato tsiro wato tsiro abin nan yaɗo na juma ya lullube shi saboda yan yi kwanaki fatar ta dan yi ƙarfi ta kunya fita to haka haka ya koma ya tadda mutanensa su kuma suna Allah Allah ya dawo suna Allah Allah su gani ya suna gani su suka ce yawwa da ba kai muke jira bayan ka aika shi ga shi ga shi ta ba nan ce kun yi ba ni kun yi ba kuma da ba mu san abun wato muna gani abun kaman wasa ne yace to duk ku imani ga baki da suka imani in ji Qur'ani Allah ce wa sallallahu ila mi'ati alfin aw yazidu lokacin duniya ba ta da yawa an aiko shi zuwa ga mutum dubu ɗari ko da wani abu haka in ji Qur'ani au da situ ko sun fi haka sun karu akan dubu ɗari ne so ya ce dukkansu suka yi imani kaf ba annabin da ya samu mabiyansa kaf suka yi imani sai annabi Yunus shi kadai to lokacin da ya dawo ya ga kuma abubuwa sun yi kiliya jama'ansa sun yi imani din nan shi annabi Yunus kenan sai ya yi sallah raka'a hudu don godiya ga Allah kuma an yi shi ne daidai lokacin sallar isha'i da muke yin nan sai ya zama mana ibada duk shekara muna yin wannan a duk rana kai yini muna yin wannan sannan sai ta ƙarshe sallar asubahi shi kuma annabi adamu alaihi salam uban mu lokacin da ya ci ƴaƴan bishiya din nan abin da ya faru ya faru dai har suturan sai rika kwayewa da shi da matarsa na na hawa'u har dai ta kai ga Allah ya sauko da su duniya ko fatalaki adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim din nan cewa fa sai adamu rabbahu fa gawi thumma ishtabahu rabbu rabbu fataba alayhi wa hadai din nan Allah ya karbe shi bayan ya yayi abu mai kama da laifi din nan ya karbe shi ya zabe shi ya yafe masa din nan ya karbi tubansa to karban tuban nan da Allah ya masa ya ji daɗi yayi raka'a biyu don godiya ga Allah daidai lokacin ketowar alfijir sai ya zama mana ibada mu mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka lamarin yake wannan lokuta kenan guda biyar kamar yadda dai dama na riga na yi bayanin a baya in makamanta ba na lalata ne saboda ya gaɗa zama mana kwakwale kuma mai son bayanin ya duba kamar yadda na faɗa littafin turratun nasihi zai gani insha Allah na yi maganganu da yawa akan wannan matsala na shi lokaci na gaya muku dama malamai sun saɓani sanin lokaci na sallah na gaya muku ko shin wajibi ne akan kowa ko kuma wajibi ne akan al'umma an yi sabani karafi wanda ya rasu hijira kan shekara ɗari shida da tamanin da hudu ya ce farko kifaya ne bai zama dole akan kowa ba amma shi ibn al-hajj mai littafin albarka malamin mai muktasa kenan shi kuma ya ce farko ainin ne kowa sai ya san lokacin sallah duka wakuta guda biyar din nan ba wani wai wani da nan ne zai sano muku da zai kira muku sallah a a to ran da ba da dan fa ka je wani kai kada in baka san lokutan baya za ka yi kai sallah yace dole kowa ne musulmi ya san lokacin sallah in ji ibnul aji shi dole ya ji so haka ne kuma lallai kamar yadda na faɗa muku a wani karo kar ka ce za ka yi kirdado ka bari ka tabbata lokaci yayi kar ka yi kirdado Allah shi ba ruwansa shi Allah ba kamar gwamnatin Najeriya bane ko kamar yadda na gaya muku a baya gwamnatin Najeriya gwamnati hukuma ka san abu yayi yawa tana iya zuba ido kawai koya an ce kar ai kaza dan sanda ya tsaye yana hanawa yana hanawa sai ga mutane sun fi dari kowa yana yin abu to wa zai kama ya zai yi karshe kawai sai zuwa muku ido ya ta kallon ku kawai saboda ya fi ƙarfinsa inda ɗaya biyu ne zai kokuwan hanawa sai ga mutum sama da ɗari kowa yana yi sai zuba muku ido kawai bayan da iya to Allah ba haka bane kar ka ce wai ai ba ni kadai nake yi ba ai guda da yawa ai kaza Allah kuma kuna yi masa yawa ne za a haɗu ne ko ku ku tiriyon nawa ne ku riƙa yin laifi a ce Allah baya ya shagala da na wasu bai kalli wasu ba ba ne mutum da ga Allah shi ba kaman gwamnatin nan Najeriya ba ne tsaya abu yadda yake karkace za ku yi approximating na lokacin ibada exactment ake so ainihin yadda wato lokacin yake za ka yi ba wai za ka kirdada ka abin kuma mun faɗa a zayar da la'asar suna shiga juna na gaya muku ko a baya ko ba faɗa ba suna shiga juna a zahar da la'asar suna shiga juna duka lokuta babu wanda suke shiga juna sai a zahar da la'asar lokuta kuma sun shi muktari dalilin da za a jira shi muktari wai an baka zabi ne ikhtiyari in ka dama kai a farkonsa in ka dama kai a tsakiyarsa in ka dama kai a ƙarshensa shine muktar din an bada zabi shine dalili kenan da yasa ake kiransa haka sannan sallan azhar da al'asar suna tafiya kamar mai sharhin nan da ma wasu sharhoha sun ɗanyi bayani cewa azhar da al'asar suna tafiya a jere amma idan ya rage gwargwadon raka a hudu rana ta faɗi an gane bayani suna tafiya tare shi yasa ma aka ce wa laruriyu kuma a sallan a littafin ahalari saboda suna tafiya tare suna zuwa su haɗu a larura ko kai har muktarin muktarin su ma akwai inda yake haɗuwa sai dai sabani azhar ne take shigan ma la'asar ko la'asar take shigan ma azhar ma'ana sauran azhar saura raka a hudu lokacin muktarin azhar ya fita la'asar take farawa daga lokacin ko kuma sai muktarin ya ƙare la'asar zai fara a lokacin azhar take ɗan zunguran la'asar ɗin kaɗan ta shigan ma la'asar amma da akwai raka a hudu kam inda suke haɗuwa to akwai wannan lokaci shi yasa malamai suka ce zai yiwu fa mutum biyu suna sallah wannan yana azhar wannan yana la'asar kowa yana nasa amma na dukkan su biyu kowa yayi a muktari yana iya yiwa dukkan su kowa yana muhtari kuma tare suka yi sallah suka sallabe kuma kowa a muhtari yayi banda wannan salloli ba wanda suka samu haka sauran duk ba su samu haka ba daga yana faruwa haka ne suna tafiya tare da azhar kar asar ana tafiya ana tafiya har gurgudun ya rage raka'a hudu rana ta fadi to azhar za ta tsaya in saura raka'a hudu azhar ta fadi ai rana ta fadi to azhar za ta yi girki la'azar sai ta zunguri magariba an gane saura raka'a hudu rana ta fadi to in kai in kai azhar kai to bai to ba lokacin ta bane amma la'asar lokacin ta la'asar ita za ta dunguri magariba an gane bayani haka dai malamai rizwanullahi anhu suka fara da haka ma ake cewa idan ya rage raka a hudu rana da fadi sai hailan mace ya yanke jinin ta ya tsaya a ji maganar nan da kyau ana kwaba da yawa saura gwargwadon raka a hudu kadai rana ta fadi sai al'adar mace ya tsaya jininta to anan abin da ke wajibinta la'asar ne kadai an gane bayani azhar ba abin da ya haɗa ta da azhar amma la'asar dole ta sai ta yi ka san wani anan zai ce tun da yamma lis ana dab da rana ta faɗi a ba wani la'asar ba wani sallar magari ba za ka jira kawai ta wankan ta ina wajibi sai ta yi la'asar amma ban da azhar tun da saura raka hudu ne dama la'asar ita ta take zunguran me magari ba saura raka hudu rana ta faɗi daga wajibin ta ne sai ta yi sallar la'asar kuma ba za ta ce fa bari in jira in yi wanka tukunna kafin yi la'asar wa ya gaya mata wa ya faɗa mata a nan ake ake kwaba ta buga taimamanta kawai mutum jinin yayin inda ana tsoron lokaci tsoron lokaci kan malam kana gani janaba dai karshe kenan ko janaba kansa ba kana tsoron lokaci ya haka ce fata ya ba musa idan ɗayi ban kawai in kuntum junuban ko faɗahan ɗaurin shi shari'a in an zo babin irin wannan larurai kau da komai ake haka ne in ya rage sarara ka a uku alfijir ya keto sai jinin mace ya yanke to nan isha'i kawai za babu makariba an gane bayani banda magariba inda ya raka a uku ne ya rage amma da ya kai hudu to magariba za ta samu raka a ɗaya kenan gane bayani to har da magariba za ta yi amma in ya rage saura raka a gurgudun raka a uku alfijir ya keto sai jinin mace ya yanke to isha'i wajibi ta ta yi shi za ta biya isha da ƙarshe dai ina ji lokaci ya yi ko ko da saura saura minti ɗaya in ka zo yin sallah lokuta sun rabu gida uku sallah ta rabu gida uku in ka zo yin niyya in ma dai ka yi niyyan ada'i ɗaya kenan lokaci ya yi kuma bai fita ba to shine ada'i na waito ada'a salatu kaza fardu in ma ƙaza'i lokaci ya fita misali rana ta fito sallan asubahi ka yi ƙaza in ka zo in ka ce na yi niyan yi sallah ba ta yi ba na yi niyan biya in dai rana ta fito sai kuma lokaci sallah ta uku ita ce kuma i'ada ake karanta ka zo ka yi sallah ka gama sai aka ce ta ɓaci sai ka maida ta to ba za ka ce nawaito nawaitu ada'a ba baraka ce nawaitu qada'a ba i'ada ake cewa idan rikici ya faru a sallah sallah aka ce ana neman sai an sake ta to nan ka zo niyya nawaitu i'ada ake cewa i'ada ba ga irin wannan duk in baka baka kiyaye ba sai ka zo ka yi ta kwaba kana sallah Allah ba karba ba ruwansa da sallar ka Allah ubangiji ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الجليل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين